More music at houseofsongs.com.
Ubangiji ya amfana a ci saura. Aloni to yana yi kukan maka, ce ma da za ka ce in je, ai na kara na yi kukan maka, ce mariya ka ce in je, ai na kara na yi kukan maka, ya baba sai ka ce koma, ai na sake na yi kukan landa, sadila sai ka ce shirya, ai ni to yana yi kukan mota, Maryam ta ce ta hoga ta mota da rediyo da isinta. Baba umata ilalinku. Ga kallabi tsakanin rauna, sabi ya gida sosai, na ce kuwa gida. Ubangiji ya amfana a ci saura. Aloli soja na yi kukan maka, sai madu za ta ce in je, ai na kara na yi kukan maka, sai mariya ta ce in je, ai na kara na yi kukan maka, ya baba sai ta ce koma, ai na sake na yi kukan landa, sadila sai ta ce shirya, ai ni soja na yi kukan mota, maryam ta ce ta hoga ta mota da rediyo da isinta. ba za a mata maryam ba ko kun rika bara bula mulkin soja ba ni rena shi aikin ya ji gaban gayya alo mu je gidan gona na ce kuwa gidan indo indo ta gona ta kyauta na ce kuwa gidan indo indo ta gona ta kyauta ubangiji ya amfana Allah ya ji ni godewa a ci saura. A cewa ban gidi ya ambana a ci saura. Alo, a baya rena mulkin soja a sabin diga. Wa baya rena mulkin soja a sabaran dami. Aikin ya ji gaban gayya. Ubangiji ya amfana. Allah ya ji mu godewa a ci saura. Alo ya danna ɗau ganga gidan gona zanen wasa ta ya lallaba gidan indo indo ta gona o indo. Ubangiji ya amfana uwasa ike indo. Uwar sibinta ta kyauta 'yan hamada kira indo. 'yan hamada kira indo. ta wauna ta kyauta ubangiji ya amfana a ci saura alo allah ya bi mu godewa a ci saura ubangiji ya amfana allah ya bi mu godewa ina yi godiya indo inda na bar da ta kyauta indo ta gona o indo a ci saura kowar gida yana baki wallahi gwamna kai baki ubangiji ya amfana Allah ya bi mu godewa a ce na ta bikin sojoji amma na ci na ɗan sanda kasan na ta bikin kafita kasan ba za in rena kasa ba kwarya ta je gida gombe na san turaki kasan ne shi ma turaki kasan ne a ci saura alo na ta bikin sojoji amma na fi na ɗan sanda a ce na ta bikin kazata kasan ba za a mata kasan ba bare na masu magirisan ba ubangiji ya amfana allah ya bi mu godewa a ci saura alo kuwa ci dandanar ba da mafi kuma kwariya ta je gidan gada na so ba ti tana so kwariya ta je gidan gada na so ba ti tana so ubangiji ya amfana sunan halima yar baba na ce halima tun sadiya sunan halima na kada kwariya ni to ban ji kunya ba ai kuwa gidan janar ba da mafi Ubangiji ya amfana a ci saura. Allah ya ji mu godewa a ci saura. Allah ya bi mu godewa ba zare na sarauta ba kowa ya ba mu madalla ubangiji ya amfana a ci saura alo ya da na ganga ai abin duwa ni ya rabo in ba mu samu ba ba rabu ne ba ubangiji ya amfana Allah ya bi mu godewa Allah ya bi mu godewa a ci saura alo in na ɗauke ɗan ganga yaro lawa yana kyauta ɗan garba ka biya ta waje a ci saura
yanzu bisa ga dukkan alamu dai wannan haihuwa ta halimatu ta ɗaya tsohon shugaban ƙasa jihar gida da maryam ba za ki manta ba. to na tabbata kuma akwai ƙauna da mutunci tsakaninku tsakaninki da waɗannan iyali na janar baban gida kwarai kuwa to kuma ganin cewa dukkan bakatsinin da ke akwai ke rayuwa a halin yanzu ba zai manta da gudunmawar da janar baban gida ya bada ba kwarai kan wannan nasara ta samuwar jihar katsina da kuma taimakawa ya je to madalla to bisa ga dukkan alamu na jikin ce kina da wata waka da kika yi mashi shi kanki Mm, to ta janar babangida mm.
to ganin cewa a wancan lokaci ba ke tsawaita waka ba lokacin da ya kawo ziyara nan garin katsina don ni ban ma ji ta ba to to amma yanzu shi ne nake son ki ba masu kallon mu dama su masu amfana da wannan waka ta janar babangida
ya rasula Allah kyauta yake da tsari shi biyan bukata aya sannan gida da zabi a ce wanda ya taimake mu shi ma a ce wanda ya ba mu naira shi ma ke wannan kiɗa uban ƙasa ne ke shugaban Aji dan uban gari yana duke dan uban kasa da murya. Allah da ya taimake mu shi ma. Aka dan are na soja, mulkin soja ya wadata, tunda sun ce a nemi ilimi a yi noma a kori yunwa, kuma sannan a koyi tsafta, bisu ce a bi gari a share, a bi kyawawan gari a gyara, mu mata gari ya waye, kowace ta share daki, ta yi wanka ta kukwala ta ɗauki ruwa. Allah Rasula Allah sarki ke wannan kidan uban kasa ne ke shugaban kasa Allah na sauka Legas ke sarakuna a kan kujera gwamnoni a kan kujera ke ga shugaban kasa da Mariya da ranar na tema Mariya ni kuka ni ke ki bani mota Mariya in ba ki bani mota ko kaki da bindiga ki bani maryam ko sai ta bani mota tare da rediyo ciki da ac o maryam uwar halima are gidan uban kasa alabi ke dan uban ke wannan gidan uban kasa ne ke shugaban kasa ke wannan gidan uban kasa ne ke shugaban kasa alo Allah ya ba mu naira shi ma Allah da ya taimake mu shi ma. Allah da ya gallabe mu shi ma. Kwakwaron gado kiɗa in sace, ke amina ba na zamanin na, in hayin da zamani ya canza. Alo dole za mu bi shi, da kisan a yanzu zamanin na, ni dai ba ni rena 'yan darifa, ni kuma ba ni rena 'yan izala. da ni dai in sha wura da nono kuma in ci tuwo da nama kuma in sha wura da nono kuma in sha wura da nono an ga jakata ta ke da nera na ce mu je kano ta audu wala da kanawa ai ganga irin ta talba talban kanawa ai shi ma yana da nera dan masanin kano Azima yana da naira sai na koro. Sai mu koma kyauta yake da ƙari kuma shi ke biyan bukata kuma sannan gida da daji kai a ce wanda ya ba mu naira shi ma Allah a ce wanda ya taimake mu shi ma a ce wanda ya gallabe mu shi ma alo ya rasu da Allah ai kyauta yake da ƙari kuma shi ke biyan bukata kuma sannan gida da daji kuma sannan babba da yaro kai abin duniya rabo ne Allah ya ba mu sa'a kai abin duniya rabo amina Allah a ce na ɗauki dana ta da sakwata na da yawo alherin Allah. Alo, ‘yan kara ku za gida ku warware hannunku. Me roƙon baki don Allah ki doka ‘yan garba. Ke ki doka wa Khadija ta ‘yan tuma ki kaɗa ke ku. Na wayo ni Allah. Sana ce ki kaɗa sosai ko ko kulisi ki ta banza ce. Kin da kai ki sake dije kurhura ta ci da bakin gashi. da wayo ni Allah ba mai abu sai Allah da Allah sarki ne alo madalla da ya gida cikin ina katsina na je garin na kora na gode alo madalla kabiru ya biya sai labari da wayo ni Allah ba mai abu sai Allah da kyauta sai Allah Ladi kyauta ta labiyan bukata sai Allah. Sai na ce na sha daɗi, ina ɗan kabo na daunera. Alo, madalla tsayan ga da ɗan haka na gode. Me jirage ɗan haka gidan shi menene babu. Alo, madalla ranar ɗan kabo na daunera. Jarida ta ta mun ta ce ya sanya na mugun zagi. Daren nan na teku sun wannan kai masu yana kayan nama. Gidan kabo yana kayan nera. Da wayo wani ya Allah. Ba mai abu sai Allah. Da kyauta sai Allah. Alo, madalla da sun biya gidana. Sai mu je ka tsana duko da mata da murja. Sai mu je birnin ka tsana da mata da murja. Alo, madalla ka tsana alhamdulillahi. Alo, madalla ka tsana alhamdulillahi. Kai ni huntuwa birnin mu gidan mahaifin Isa. Sani wurin tuwa birnin mu gidan mabisa. Alo, madalla bala na ke fare da bala wai ma. Kin zo mai roƙon ba a ci amma mu je gidan dauda mani. Alo, madalla ɗan garba a gaishe ka. Alo, madalla an gwara hana a gaishe ka. Ba ku kira su mu je rakiya ba mu je gidan dauda mani.
a ci gaba bari in kawo mata ruwa da kusa da ke don na ga bisa ga dukkan alamu sun abin da ya sa wallahi wannan kiɗan wata rana da tsatsan yayi eh da gidan biki ne kaga da ana tsawa tsawa kowa da kowa bambancin namu kenan tsakanin biyu kyautar Allah to yanzu hajiya bambani bisa ga dukkan alamu wannan sana'a ta ke ta dogon tarihi yana tafiyar da ita to a halin yanzu akwai wani abu da kika gani kin lura da shi a cikin wannan sana'a ta wata man ta wanda kike ganin sauran jama'a ba su lura da shi ba
aje ki ga gobe sai lura ta ɗaya ne da abin da mutum yake inda ya biya mai bukata alhamdulillah
yanzu ita dai wannan sana'a ta ke bisa ga dukkan alamun da kike nufi ta biya miki alhamdulillah wallahi na gode na gode ta biya mu har na biya mu wani nema alhamdulillah to yanzu a cikin tarihin ta sai wannan harkar sana'a ta ke kin taba haduwa da wata da take da irin wannan sana'a cikin taki to ko za ki iya tuna kowa ce ce
ta aita bata riga ta hito sosai ba a kaduna dai na samu wata to tana nan tana yi wace ce kenan
yanzu ke ce mata ma wai ko
to a nan kaduna take Mm.
to akan samu wakilci da akan zakulo irin waɗanda suke da fasaha ko jiha ko kuma ƙasa ta tura wakilci a wani wuri Mm.
shin an taɓa tuntuɓar ki aka tura ki wakilcin jihar katsina a wani wuri Mm.
To, a ina?
daga nan katsina Eh, a ci an bakunce ni eh, in je wani wuri eh, ko kwanan nan ma ai mm, gona sun gonan mu na yi ma gonan nan katsinan magana an tura ni mina Mm.
wajen bikin maryam baban gida kenan ko Mm, mm.
na saukar Haka- a'a. an yi da kwana uku wasu suka sauka hakanan ya bubuɗe wani abu ya Wasu buɗe wurare.
eh wasu kamfanoni wasu gidan rediyo har da wani ƙauye ma suka tafi wuran gadi to ganin kin ga irin wannan dama ce wadda ba kowa ke samun irin ta ba eh ko ya za ki iya nuna farin ciki cikin irin wannan dama da kike samu
to ai farin cikin mutum ya je ya dawo lafiya ya godiya ya samu abin da ya samu to shi ne ai kuma da ta Mm.
to hajiya bar muni yanzu bisa ga shawara kina da wata shawara ga al'ummar jihar katsina a matsayin ki ta jihar katsina ba ma wai sai wannan fage naki na wannan sana'a ba yanda kike ganin za a ci gaba a jihar nan
ci gaba ai a jiha wurin jiha yake kuma wurin mutanen cikin jiha ci gaba yake tare da ku ko Mm.
to mu da ba ofishi gare mu ba sai da ta ofis faɗi ɗin kenan a wannan ofis ɗin yanzu kin yi waka sana'a kin ce kowa ya take samu sana'a kai fara ire-iren waɗannan al'amurra kin ga in ana kira haka sai kiga an ƙara mai da hankali don wani kila ba zai lura cewa yanzu wannan waka da kike sai wani ya ga kamar da shi kike nan ka Eh, ba ƙwarai.
da shi kike ba to Ƙwarai.
inda kiɗin nan sai take kokari ya canza to ai suna ta cancanzawa To.
yanzu ba wanda ke zaune haka a yanzu
to a ƙarshe yanzu to cikin wannan shirin namun turaren mako to ko za ki iya tuna dalilin da yasa aka sanya miki wannan suna na barmani eh da gida eh to a'a bar man dai farkon shi mm, eh, kamar mutanen da da kai bai waye ba sosai mm, idan mutum yana haihuwa suna mutuwa mm.
to wanda ya ɗan tsaya sai a ce bar mana Allah ka ji dalilin bar mana to ni kuma sannan wata waka ce nake da waka cobi Mm.
sai ire nan gurin duka ina ina dan gashi shi kenan sai yaran gari suna da sun gani mun ga bar mana mai cobi to shi kenan sai ya har sunan ya zauna sai ya daidai.
zauna yanzu an ba haka aka ce mu zan iya ganewa Mm. to yawwa akwai waƙar da kika yi da kike magana cewa kin yi jamila kin yi jamila kin yi menene kin yi menene kike gero ƴaƴa eh shin waɗannan wannan abu ya shahe ki ne ko ko ya shafi fata ne a'a na yi hakan alhamdulillah
to madalla ina ga yanzu to abin da ya kamata bayan mun rufe wannan shiri namu sai ki fara mana da wannan waka to Eh, to jama'a masu kallon mu wannan lokaci da muka ɗauka muna tattaunawa ne da hajiya barmani kurje kuntuwa wadda ta yi fice a wajen irin wannan sana'a tata da fatan dai dukkan irin hirar da muka yi da ita ta ƙayatar da ku sai ku biyo mu sannan a hankali domin ganin yadda hajiya barmani za ta yi da warware mana kundinta na waƙoƙi ina ganin hajiya sai ki fara da wannan waƙa
alala na goye yaran mata assalamu alaikum da ƙwarya ta bi ƙwarya kuya kalma da mata ciki da goyo ikon Allah ta runguna kan barau da husaini ai wata rana sai labari da kundi zanga maku yaran mata ai gwanne ɗaya ɗan gwanne ne kai gwanne biyu barawa ne ni da na dinga sai na yi doza shekara tara yaya goma ai wata rana sai labari mata ciki da goyo ikon Allah dalilai da na bara sai ne dozo nesa kuma na yi sadu ne salamatu saura asali da mata ciki da goyo iko Allah walla ba haguwa malaka baru ce ɗara da ta ƙare sai warisa ai sai walkami kuma sai zuba hoda riga mama salamu alaikum zuwa kira ka bana fari da mata ciki da goyo ikon Allah yaran mata da raya iyali kuma an kaji tambari sai sarki sai sa su malama mai kuma idozo. Allah dukan maza a kiyama hasi uwan lawai menene babu. Aye uwa jamila babu rabinta. Sannan uwa sa'adatu ta ƙasaita. ita ta tara ya'ya tari tari ta ilimi kuma tsiri tsiri da mata ciki da goyo ikon Allah da mata ciki da goyo ikon Allah Alo wala da na yi gwanne na ta zagi ai wata rana sai labari da kundi gaya maku yaran mata mai rago bai gune ba sai yan dakan kunu su ne suka gune da kundi gaya maku yaran mata masu shege masu goya to bare mu ga babansu shi baban ma haga na shi majeje ga gamba mara da usayi da mata ciki da goyo ikon Allah da mata ciki da goyo ikon Allah. O birki ta galiya da matan sambo. Yaran mata alara iyali. Walla da yawa malka baru. Da kundi zangaya maku yaran mata an ga daki yana rizon mutan gida sun cinye tinali yanzu an ga yana sun mai rije don ba za ka so mana goro kai ma hasan zo ba a ice ka da mata ciki da goyo ikon Allah da mata ciki da goyo ikon Allah yaran mata lara iyali ta arziki muke zo arziki muke nema alo mu arziki muke zo kowa arziki yake nema alo sabon bakulance na kowa arziki yake nema ke kwakwa da in ya sanya kaki ne har in ya dauki bindiga ta da arziki yake nema da sanda ya dan ya sanya kaki ne shi ma arziki yake nema an ka shiga ofisi ka ɗau kujera don arziki kake nema kai mata da 'yan wura da 'yan kofe hama da masu girka shinkafa hama da masu jefa dan wake da arziki suke nema da agara ku tattake mu samu nerori mu kan bala mu sa ga aljihu da yan baki More music at howsasongs.com.